Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Allah ya ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka lauyan maulan mu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin mu malam shehu mansur yau sha biyu ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da ashirin ga watan janairu miladiya dubu biyu da takwas Allah shi bada ikon sauraro lafiya amin a karmukun lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره من جلال العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا جهاز المحضر والتاد في جنورة تاتي لنا بالظفر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake buƙatar komai da komai a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram alhamdulillah muna washe barka da zuwa daga tafiya da ya dawo za mu karatu yanzu za mu tafi da shi saboda abin yana shiga cikin wani zare zama bayanin baitukan daban yake tafiya bayanin baitocin fassararsa kuma daban yake tafiya saboda masu sauraro su samu saukin fahimtar karatun da kyau za mu bi shi a karanta haka mu fassara ya so daga baya sai mu dawo kuma wannan sai mu yi shi daban
صلاة الله ثم سلامه والهب عليه صلاة الله ثم سلامه والهب بليت بحب المصطفى الكتني أحمدا بالكون والأسماء فرعا إذا أتاني هواه قبل ناري فالهوى ماذا ألقت به والناس في زينة الكرى مسكت منه الدار إذ كنتم وزهمت في هذا الزمان وإنني حمدا ولكنني دليت قبل سباجه تبريز القرون حمدا ولملا وإذ العبد إذ مالكي من زن الله ألا يا رسول الله ورفاسك ياتي manzan Allah fahajiwa hajjal mulmina halittu. Sauran motar maja zamaniya dalkulwa da gairu mu kaddare. Abdu كما داء قد سابوها عند أفضل مرسلين من دعا الله تولى رسول الله أمري فلم يزال مسجدا وإنا تينا المصطفى عين كيميا بسم الله الرحمن الرحيم
da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
harful ba sai ce harafin farko harafin da aka kaji kowa daga shi
bulitu sai ce an garabce ni kaga tun samu aikowa kenan
bi hubbil mustafa da soyayyar abin zabin Allah alkatmi cikamakin annabawa ahmada mafi godiyar halitta Allah baki ɗaya wurin Allah adil kauni wato ma'anan Ahmadu wanda ya fi kowa godewa Allah Muhammadu kuma wanda kowa dole ya gode mai hadduwa su shine Muhammadu abin yabo sama da ƙasa har waɗanda kake gani ba musulmai ba suna godewa annabi ta inda ba su zata ba shi kuma Ahmadu wanda yake godewa Allah godiyar da mala'iku ma ba za su iya ba shine Ahmadu Muhammadu kuma wanda kowa yake gode mai adil kauni sai ya ce in baka san shi ba shine baban kasantattu al-awalimul hissiyyati wal ma'nawiyyati az-zahirati wal batinati
wal akhlaqi kuma shine baban dukkan dabi'un nan da muka yi magana kwanaki guda 300 cip cip cip far'an wa matida reshe da asali zahiri da batini kenan hawahu sai ya ce soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama atani ta zai ke ni ne ta zo ni ne ta same ni qabla an a'rifa al-hawa tun kafin in san san zuciya hawa na farko soyayya hawa na biyu san zuciya san zuciya shi ke ɓadda kowa kaga izin a shishiyar har yi rayuwa har ya koma ga Allah bai taɓa yin wani abu na san zuciya ba ko so da ko da kifta ido saboda san annabi ya riga ya same tun bai san me ne san zuciya ba so duk abin da shehu ya yi min indillahi ne kuro la yin digo anil hawa wurata ce muhammadiyya tsaba karewar da yi cikin annabi sai ya zama bai yin motsi sai da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ma'ana hawawu soyayya annabi a tani ta zo mini kabla an arifa da hawa tun kafin in san me ya san zuciya salitu na kone بنيران السياق يا أحمد da wutar kaunata ga annabi Muhammadu annabi Ahmadu wutar kaunata ga annabi Ahmadu ta kona ni ta mai da ni dan da ka gani علقت به
gara ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والناس tun lokacin mutane kakka ɗauka mutane haka fa irin mu wanda suke bugan kirji su ce sun ma masa ya annabi ne ka san shi wani ya an ce wannan hadimin annabi ne ko wannan masoyin annabi ne ko me shi yake siya wai wani ya kalle eh to sai da ka wannan su waɗanda suke jin suna kauna annabi su din في سنة الكرى a wannan lokaci duk suna cikin magagin bacci cikin hadartul adam lokacin ba a yi su ba kenan ba ya bacci irin wannan ba suna cikin dama ai an sani ai al'arwahu junudun mujannada ba haka annabi ce ba to rayukan duk suna nan to lokacin babu wanda ya san me yayi shi ba a yi shi ba sai ya ce ni an yi ni kuma na san ko ni waye ina sana da kaina to tun a wannan lokacin na rafe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin duk ne tunanin yana kauna annabi yana cikin magagin bacci cikin halar rashi
kamar ta'atu an ji da ni daɗi ko kuma na ji daɗi minhu daga halaran manzan Allah addahara shekaru miliyoyi masu yawa shine addara miliyoyin shekaru ina tare da Allah ina jin daɗi tare da shi iz kuntu mufrada a wannan lokaci is a wannan lokaci kuntu na kasance mufrada abin kaɗaitawa ni kaɗai ne kurum daga ni sai shi Ni-
wa zuhimtu to kuma yanzu gashi mazaje sun matse ni fi hadha zamani a cikin wannan zamani kowa ya taso shi ma yana son annabi masu mandiri ga su nan da yawa masu madahu ga su nan da yawa masu wane ne ga su nan kowa ya taso shi ma yana son annabi banda waɗancan manya-manyan wanda kowannen su ke cewa ma shi ba kamar shi a wurin kauna annabi sai ya ce ta ikon Allah wa zuhimtu fi haza zamani wa zuhimtu gashi yanzu mazaje sun matse ni fi haza zamani a cikin wannan zamanin wa innani sai wace amma kaka ɗauka ba na kyale su ba inna ni ka sani cewa ni da fi jiratin wallahi ina cikin tsananin kishi mimman yarumu muhammada ga wanda yake so ya sadu ko ga wanda yake so ya samu annabi Muhammad ko kuma ga wanda yake so ya zama annabi Muhammad wato soyayya iri iri iri ce akwai wanda shi soyayyarsa da annabi ya dinga ganin shi a mafarki akwai wanda shi kuma a shi bai damu ba ko ya ganshi ko kare ganshi shi kawai kullum ya ji annabi a zuciyar shi ya ta kuka ya ta jin daɗi akwai wanda shi kuma ya ta jin sunan annabi irin waɗanda na gaya wato muka yi magana cewa in suka kai wannan fagen komai suka ji kowace irin waka ce komin lalacewa waka daɗi suke ji zai ta kuka za su ta jin in mutum ya kai wannan yanayin komai ya ji komin lalacewa abin sai ya dangana abin ga annabi kawai duk yaban duniya sai ya ji annabi ake yabo in dai aka yi ma wani kirari to sai danganta kirarin ga annabi ba zai taɓa tunanin wani wani ba ne saboda babu wanda yake da wani abu a yi to da an yabi wani sarki ko wani attajiri ko wani malami sai kawai mutum ji annaba aka yi ba to wani kuma shi ba wannan ba shi so ke ga jikokin annabi ya musu hadiya ji daɗi to wani shi kuma bukatar shi ya ga annaba a mafarki wani shi kuma a ba ya ga annaba a mafarki da ya rika jin magana annabi ko da ba zai gan shi don akwai waɗanda suke jin maganan annabi ba sa ganin shi akwai wanda suke ganin annabi ba sa jin maganin shi dan sallallahu alaihi wasallam wanda masu ganin suka ce sun ce in ya fara ba zai zo gaba ɗaya bane ba zai zo ka gan shi ya magana da kai nan farko sai ka fara jin kamshin shi sai ka dade tana jin kamshin wannan kamshin zai natsar da zuciyar sannan a kai ja ka fara jin motsi alama kamar ya shige har har zuciyar ka ta natsu sannan sai ka gan shi to daga nan zai yi murmushi yadda suka ce daga nan sai kuma haka kai ga yi ma magana to in ka je wani ya ce na ga annabi ya zanta da ni har ya bani kaza to kudi biyu ne kamar shehu nan ɗari ɗaki da wanda suke ganin annabi ya su gan shi ya ɗauki abu ya ba su wannan manya kenan to su ma masu ganin hawa hawa ne akwai waɗanda su kuma in sun girma sosai sukan ga annabi sallallahu alaihi wasallama da rigar da ya yi halwa cikin kogon hira akwai waɗanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da rigar da ya angwanci aurensa da sai da Khadija akwai waɗanda suke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rigar da isaran da aka yi wa babban ƴarsa sai da Fatima aure akwai waɗanda suke ganin manzo Allah da rigar da ya yakin Badar akwai wanda suke ganin shi da rigar da ya Uhud akwai wanda suke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rigar da ya Isra'i gwargwadon makaminka akwai wanda suke ganin manzo Allah manyan su ne suke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rigar da ya da ya Isra'i da ita ce wa annaba sallah duk wanda ya ga annabi da rigar da ya annaba annaba sallah la budda ya zama shugaban halitta a zamanin shi to daga nan makamin waliyai gaba ɗaya ciki sai makamin shehu tijani shi ne wanda ya ga annabi da rigar da ya ga Allah rigar da annabi ya ga Allah da ita to annabi shehu tijani ya ganki da ita sai Ibrahim ya gan shi da ita radiyallahu anhu dama na ce in kai na ce shehu tijani sai Ibrahim nake ne in ka ji na ce shi Ibrahim shehu tijani nake ne sai la farka bainahuma in ji to saboda haka haka abin yake ta tafiya har shehu ya ce to yanzu ikon Allah ga shi mazaje kuma sun matse ni a cikin wannan zamanin kowannensu ya gano wai shi ma annabi kusa
walakinnani amma baka sani bayan ina kishi bane irin kishin mu na al'ada na mutane kakka dauka wai ko ina gani za su dan samu wani abu ne ko su yi ni ko wani abu a'a abin da ya sa alaka ta da annabi ta yi girma ko dan yaya ka faɗe shi ko koya ka raɗe shi sai na ji wani abu a zuciya amma in ba haka ba babu wani abu da walakin na ni sai dai su sani cewa ni jallaitu na riga na ɗaukaka na riga na zama kudi fardi jami shehin islam sahibul faidati lokacin annabi adam yana tsakanin ruwa da yimbo wannan mutum ya ji wannan zai dauka kamar ana faɗin wani ishabu sirri ne ko ba komai a wannan magana wannan magana ne wanda yake ingantaccen magana sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da Ali tin tin tin tin muna tare ba tintini har aka yi Adam har muka shiga tsatsan Adam muka fita cikin Hawwa muka fita cikin Shisu muka dinga fita muka dinga fita sai da muka zo kan ainihin sayyidina Abdul Muttalib sannan ni ne jikin Abdullahi shi kuma jikin Abu Dalib to me dalilin yin wannan magana saboda haka akwai maganganu da wanda yake ba wani abu bane shi Allah yana da abubuwa wanda yake shi bincike cikinsu da kuma jayayya ba bai da wani fa'ida Allah yana da iko akan komai annaba adam ba shi bane farkon halitta kan mutum ya dauka shi ne farkon abin da Allah ya halitta Allah ya yi halitta kamin yi annabi adam annabi adam shi ne karshen halitta daga shi sai bishiyar dabino sannan aka yi ardul haqiqati wannan duniyar wacce kowane mutum a nan akwai shi a can wata duniya wacce take rikodin duk abin da ake a nan yasa rana alkiyama ba mutumin da zai wa Allah kare duk abin da kake an rubuta an dauka yanda malam Ibrahim ke rikodin din nan ana rikodin komai da muke a nan a wannan ardul haqiqati akwai irin ka kowa ne akwai irin shi a can Mm. Mm.
qabla sibaqihi yawan ce walakin na ne sai dai cewa ni jallaitu na riga na ɗaukaka kabla su baƙin tun kamun tasowarsu tun kamun a yi su har su taso har su rayu har su san menene abin so har su fuskanci annabi ni na riga na girmama na riga na ɗaukaka wa qad niltu hakika na samu tabrizal quruni tserewa dukkan tsare kuna a cikin halara muhammadiyya li ahmada zuwa ga annabi ahmadu ya Allah su duk fafutukan su na cikin halara muhammadiyya su ni kuwa na riga na sa da ahmadiyya ma tun kamun a yi su to yaushe aka karar da muhammadiyya kana ji fa muka faɗi cewa daga cikin kakanni shautu ya sai muhammad ya karbi ilimi saba'in da biyu daga cikin halara muhammadiyya amma zai iya bude idansa kar ya haɗa ido da wani duk wanda ya haɗa ido da shi in ya rabu da shi minti guda zai mutu haka ilimin halarar Muhammadiyya yake. in mutum ya karbi ilimi saba'in da biyu daga cikin halarar Muhammadiyya ba shi ba fita irin wannan ne sai ulama zahiri da sauran mutane su ta zagi ai bai fita sallah sai zuwa jami'i sai zuwa kaza shi kuma yana cikin wani lalura wanda babu dama ya fita yana cikin wani hali to in ya bude ido don ran da suka haɗa ido da wani to ko wancan ya gani saboda ka ba damar rabuwa in ko aka rabu minti guda zai mutu to saboda haka shi ne kakan shi wata nake rufe ido irin wannan to shehu ya ce na gama da dukkan iliman da ke cikin halara muhammadiyya na shiga cikin ahmadiyya ahmadiyya ko tana da girma tana da maganganu masu zurfi a ciki to ya ce na je nan ma sallaitu qabla sibaqin wa qad min tabriz al-qurun li ahmada zuwa ga ahmadiyya kenan walillah to wai dan me ma ba zan zama haka ba kuma ina faɗin wannan kana mamaki wai dan me ba zan zama haka ba hmm?
wa izzal abdi na manta cewa girman bawa izzu malikihi yana samu ne da girman mai gidansa yanzu bawan sarki zai kama da bawan talaka irin abincin da bawan sarki ke ci bawan talaka ma irin shi ke ci to sai da ka ni bawan annabi ne ni hadimin annabi ne shi yasa dole ne ma in faɗi haka Mhm, tun annabi yana cikin can can can cikin halarar gaibi ni ne hadimin shi a wurin shi yasa na ce maka yana nan tun kamu tun adam yana tsakanin ruwa da yanzu in ka ce baka yadda ba to baka yadda da annabi yana nan ba shi ya faɗi tun sanda Allah ya ce ra'a hababtu na faru tun daga fa'a hababtu na faru to to in ko haka ne kaga ba magana alkaunu sai ya ce alkaunu halittan Allah baki ɗayanta tun daga sama har ƙasa gabas da yamma kudu da arewa faɗau yamini suna ƙarƙashin iko na ne abdan a matsayina na hamilul ismil azimil azamil kabir al akbar al makzun al masun eh shine abdan a matsayina na madauki ismi musawwada abin shugabantarwa cikin halitta abdu ne idan ya fuskance mu in ya fuskance in ya fuskance mu sayyidu in ya fuskance annabi abdu idan annabi ya fuskance Allah abdu in ya fuskance mu sayyidu shine ala ala ka sani kowa ya shiru kowa ya saurara khalifan Allah zai magana da ma'aikin Allah يا رسول الله sai ya ce ya ma'aikin Allah ارفع شكايتي ka ɗaukaka kukana إليك ba wani wuri za ka kai ba wurin kanka za ka kai ba da suka minta ilaika ne a da sau da aka warfa shi kafi ilaika ka ɗaukaka kukana zuwa gare ka وحالي halin da nake ciki ba sai na gaya maka ba ما ترى العبد shi ne dai wannan da kake gani matara shi ne wannan wahali halin da nake ciki matara shi ne wannan da kake gani al'abda ina matsayin bawanka سودا shugabantar da ni kan duk wanda ba kai ba Eh. ka san halin da ke nake ciki ni ba kowa ba ne bawanka ne amma duk wanda ba kai ba mai da ni shugaban shi Mhm, kuma an yaka فهاجي sai ce bukace bukace na فهاج المسلمين da bukatun dukkan musulmin duniya madiyana da waɗanda ba madiyana ba أهلته dukkan su na ɗora su na miƙo su عليك a kanka فطبت النفس ya rasulullahi da na ga ka karɓa sai na ji zuciyata ta yi daɗi sai na ji zuciyata ta yi daɗi da ka yadda ka karɓi dukkan damuwan musulmin duniya baki ɗaya kuma ka ce mun za ka share mun hawaye sai na ji zuciyata ta yi daɗi كبرا wato abin da na fahimta cikin karban wannan bukata da ni furran wato ka mai da ni yantacce ka yanta ni مسرمدا yantaccen kuma na har abada ka san duk mutumin da bai sami yanci ba to yana cikin wahala mutum da bai sami yanci ba tun a duniya to rana da kiyama ba mu da hankali ba bawa zai tashi in ko ya tashi bawa da wuya bai je wuta ba ana so mutum ya kwance duk da baibayi da tarnaki da talala da takunkumi duk mutum ya rabu da su a duniya akwai shedan akwai nafsu akwai hawa akwai duniya su suke dabaibaye mutum To idan mutum da ya kokari ya da shaushe ya kwakwance shi daga wannan dabaibayi da talala da takunkumi ba to shi kenan sai tashi ranar alkiyama hannayensa a daddaure ƙafafuwansa a daddaure bakinsa kuma ga shi an sa masa takunkumi kaga ba magana ce amma wanda dai da wannan to shi kenan sai ka ga bukata ta biya bayan Allah suna faɗi cewa wani ya yi ruya alkiyama ta tashi su imam malik sun tashi gaban Allah da imam shafi da imam abu hanifa da imam ahmad bin hanbal sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yake ku kasa min addini addinin da annabi na ya zo da shi ko karsama shi kai ana yin ka ana cewa malikiya kai kuma hanbaliya kai jahiliya kai hanafiya waye sa ku sai duk suka yi shiru da suka yi shiru Allah ya ce magana nake kowa ya shiru suka yi shiru Allah ya ƙara cewa magana nake sai al-Imam Ahmadu sai ya ce ya ubangiji kai ne ka ce ranar aljama ba wanda ya isa ya magana sai wanda ka mai izini abin da ya sa muka yi shiru ba wai ba mu da hujja ba ne ba ka ce ni magana ba ne sai Allah ce to kai yi magana sai Allah da sai shi al-Imam Ahmad sai ya ce to ya ubangiji ka ce mun raba maka addini Allah ya ce kwarai ya ce ya ubangiji wa ne shaida sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akwai rakibu da atidu wanda na haɗa ku da su duk abin da kuke suna rubutawa su ne shaidu akan kun kansama addini na kun rarraba shi shi kenan sai shi al'imam Ahmad sai ce ya ubangiji sai baka gaya mana a Qur'ani lokacin da zaka yi mu cewa ma suka yi karka yi mu za mu yi banna a bayan ƙasa to yanzu in an kira su shaida dama waɗanda tun kamun a yi mu sun faɗi mummunan shaida a kan mu yanzu in an kira su ai abin ba kyau a nemo wani wasu shaidun ba waɗannan ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to abinda za a yi gaban ku za su yi shaida a kanku ai zan umarci hannayenku da ƙafafuwanku su yi magana Salim Muhammad ya ce Ubangiji lokacin muna duniya suna magana Allah ce ba sa magana ce to yanzu in su yi magana gaya musu abin da za su faɗi za yi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kaga to duk abin wannan ni ne shaida sai ce ya Ubangiji kai baka gaya mana adalci su ka ne alƙali kuma ya zama shaida sai Allah ya kwata za aljanna da rahmata to saboda haka ilimi yana da amfani ko a ina sai yasa ba a gudun ilimi ilimi kowane iri ana nema Imam Al-Ghazali radiyallahu ta'ala ya ce kowane ilimi ka nema ko da kana ganin zahirin ilimin banna ne ne shi kai sai ka tsarkake shi ilimi bai taba zama kuskure ba sai dai ne ilimi ya lalace amma ilimi kai ilimi wallahi ko na tsafi ne zai zama dinda sai dai in kai tsafi in ka san shi da an yi wani kana dai zaka ce nan tsafi aka mun wannan kaza ne to ga yanda za a yi saboda ka ilimi sifa ce ta Allah Allah shine al'alimu ka nemi ilimi kowane irin ilimi kar ka kyamace shi idan ka kyamace ilimi shikenan sai ka zama ba kauye a zamanin ka sai ka zama ba kauye saboda ka nemi ilimi abin da shi Ibrahim ya dinga yi kenan yanzu aikin da sai bi hakan sai radiyallahu ta'ala anhu yake yi in ba dan ilimin da shi ya karfafa shi yayi ba ya yi to saboda haka lalle ilimi shine ba al-Imam Ahmad wannan karfi a kiyama saboda haka haka al'amari ne a dage lalle Allah ya taimake
zamaniya sai wace zamani na kalkul waji mai sakakken fuska ne zamani na ɗan gayu ne wayayyen zamani ba zamanin ƙauyawa ba ne
gairu makaddarin ba gurɓatacce ba ne zamani abuhu ina yammaci wa abdu ina wayan gari da'iman a koda yaushe har abada nan ukammada ba na bakin ciki da'iman zuciyata tana cikin farin ciki da'iman ni ba na bakin ciki saboda zamani na ya wartsakakken zamani babu wani wahala a cikinsa balle wani bakin ciki ya dage ni
ugadis kabuha yawanci ina karin kumallon safi
inda abdal mursalin ko da ke mun zo bayani duk wannan lokacin ba wannan karin kumallon lokacin babu safiya babu rana babu dare kuma eh ba wai kuka dauka da sassafe bane yake zuwa yi- yi sati fasa mai kwai ya ci da biredi ko ana magana ne wani magana ne mai tsada a nan gadi sabuha magana ce mai tsada inda abdul mursalin ba a wani wuri nake karin kumallon safe ba mata na suna gani kamar suna kawo min kunu da zai ko suna dauka auren su nake karyawa a'a inda abdul mursale a cikin haya halarar tiyayyen manzanni nake karyawa wa man bi rasulillahi duk wanda irate da manzan Allah lam yaktajan mada kar ya ji tsoron duk wani kato kowane irin kato ne kar ya ji tsoron shi
تولى رسول الله أمري فلم يزل مجدا وإن أتينا المصطفى كيميا ولا نبائر كان سابا وعينا مزبيدا وأوتيك سلمان بزوجها بيبينا من جعلها لأن الهاجر الأنبياء من خوارجه أشهد كذاك كرامة لهذه الآيات يا الله يا بلو يا كاتب جاهنا دينا يا الله لتقطيع عنا وعفنا الدار سيدي يا الله ومد صفات من صفاتك سرمدا يا الله وتبصروني والمنتمين لحزبنا يا الله وتعديانا نعجل سعديا إمتا جنادا صلاتها تسليم على من سامد به
falam ya zal ko manzo Allah bai gushe ba yusa'iduni yana taimako na dukkan lamurana tahari hawan zamani na fatirtu saboda haka na zama mumajjada abin girmamawa wurin mala'iku da rawahanai da aljanu da mutane da tsuntsaye da dabbobi da dukkan halitta Allah mumajjada sai insaniya ta kafiri da da- da mutum da- da- da- da shedani su kadai ne ba za su girmama ni ba amma dukkan halitta Allah ta sani sai dai dan adam da aljani kurum saboda dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taimako na ya sani ni hadimin sa ne kuma hidima cikin fadan annabi dole sai da taimakon annabi kamar yanda hidima cikin fadan Allah sai da taimakon Allah duk abin da annabi ke wa Allah ai shi yasa muka fassara nasirul haqqi bil haqqi an gani ba zai yi ba dole sai bil haqqi bin nafsu bai yi wa taimaki Allah sai dai bil haqqi da Allah ake taimakawa Allah ba zai yi wa taimaki Allah da wani abu da Allah ake taimakawa Allah annabi yana taimakon Allah da Allah yana taimakon addinin Allah da alkur'ani yana taimakon sunayen Allah da tsofaffin Allah to shi ne dalili eh wa inna atina al-mustafa ku sani dai cewa ainihin kulawan nan da abin zaɓin Allah yake yi wa halitta Allah baki ɗaya ni kowane abu ka gani ko da ganyayen nan da ke kaɗa na itatuwan nan wallahi akan idan annabi ke kaɗa sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da zai motsi ko da ƙwayan zarra ne a cikin wudu face akan idan annabi ya motsi annabi bai taɓa manta da kowa ba, shi yasa wanda ya gane akan idan annabi ce labudda zai zama cikin taimakon Allah daima amma idan mutum ya manta kawai ya gara shi kadai ke rayuwa sai ya ta wahala amma da zaran mutum ya gane cewa idan annabi yana kansa da'iman tajribi a yumina to shi kenan zai zama da'iman cikin kiyayewa Allah to saboda haka sallallahu alaihi wasallama kulawar da yake da wujudu ainu kimiyya shine ainihin haƙiƙanin ilimin science sallallahu alaihi wasallam ainihin ilimin kimiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine in ka duba irin lamurransa da yanda yake kula da halitta Allah yake aiwatar da abubuwa to zaka san ainihin annabi shine ainihin dan science na farko kuma shine shugaban su sai da shi kimiyya irin ta annabi ma har yau ba a same ta duk daga cikin mu'jizoyin ake ta samun waɗannan abubuwan da ake ta yi na kimiyya sai zai gaya mana wani abu daga ciki ma umilhi sai ce ka ga ruwan gishiri fakat tsara hakika ya zama azban ruwan daɗi ta'awwada domin ko da shi aka saba annabi ya maida igiro alisin ta koma rijiya mai mai daɗi da alhali ruwan gishiri ne ruwan gishiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida shi ruwan ruwan daɗi mun zo bayani duk zamu yi bayanin dalili wala na ba'irun sannan zuciyar raƙumi ta yi laushi kana sa'aban raƙumin da ya zama mai wahalar sha'ani
nasilun
wato raƙumi ne ya zama duk wanda ya tinkare shi wato kamar ya haukace sai ya zama duk inda ya yi yana doce mutane duk inda yana doce mutane sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ana ta manzo Allah karkara da shi kaza kaza annabi bai saurari kowa ba da annabi ya tura kuma ya to a guje yana zuwa inda annabi ke sai tsuguna sai annabi ya shafa kai sai durkusa a gaban annabi sai annabi ya ce me yasa kake koran mutane kake cutar da su sai ce ya rasulullah ce ina saurayin mai gidana yake bautar da ni ina ta masa aiki yanzu na tsufa ba na iya aiki ya ce waje yanka ne ba yayin shi nama ina jin shi ne yace to duk wanda ya rabe ni sai na kashe shi kamun ni a kashe sai annabi ya ce ina mai raƙumin nan ake ga ce ce kai kace za ka yanka shi ce eh kwarai ko yanzu ce to ya gaya mu ina nema masa ruwa kyale shi a samu riya ban shi tunda yayi maka kokari har ya kai ya tsufa to a bar shi har Allah ya dauke rai to shi ne wannan wala na bayyana zuciyar raƙumi ta yi laushi kana sabon wanda zan mai fada mai wahalarwa
nasilun
bishiyar dabino wa aina at ta tsiro daga ƙasa kuma ta fidda yaya bi amin a shekara guda
firuhu kuma bezar dabinon tsara ta zama muzbida tana fidda kumfa shi ma wannan hikayar yan ta salman al-farisi ne lokacin da manzo Allah ya shuka da jinan nan suka fito a shekara guda sayyidina Umar ya shuka guda daya sallallahu alaihi wasallama da jinai gaba ɗaya sun taso na sayyidina Umar ko tsowa biki ba ga kuma lokacin da aka jinga ya kusa sai annabi ya zo ya sa hannunsa mai albarka ya tone na sayyidina Umar ya ciro shi daga ƙasa ya sake dasa shi yana dasa shi sai miƙe biyo sauran
fa'oti ka salmanu yau ya ce an yanta Salman al-Farisi shauke habibina saboda kaunar da ike wa masoyinmu ka gani wannan yancin har yanzu ana yin shi babu yancin da ya kai yau mutum ya ji bai kwaɗayin komai a wurin kowa ko bai tsoron kowa sai Allah ko ba mara kunya bane shi ba yancin da ya kai wannan ba ka bukatar komai a wurin kowa ba ta hanyar rashin kunya ba ko ba ka tsoron kowa ba ta hanyar rashin kunya ba ka sallama Allah kurum wannan shine cikakken yanci Allah shi ne ke ci da kai ke shayar da kai Allah shi ne ke kare ka ba ka tunanin wani ne yake kare ka ko wani ne yake ci da babu wannan shi ya riga ya zo ya nuna maka ainihin yanda abin yake ka gano ashe Allah shi ne komai shi ke komai to da ka baka jingina da kowa ko baka saka komai ba shi yasa almajiran shi Ibrahim da za a nan nake kasan nan zaka dan su suna tafiya wallahi san da dukkan sauran halitta za su rubza kafa su za ta dan su suna tafiya wanda suka san su ta amsa kuma tarbiyyar shi wallahi sai kaga sun taka karatan da suke takawan kuma
wala ta sanaha sai wace irin waɗannan mu'jizoji da muke kawo ba za su taɓa ƙarewa ba laumalatul mujallada ko da zan rika cika manya-manyan littattafai mujalladai mujalladai akan mu'jizojin annabi ba za su taɓa ƙarewa ba li anna allazi lil anbiya domin cewa abin nan da ke ga annabawa min kawarikin na keta al'ada wato mu'jiza kenan bihi albarka annabi Muhammadu al arsalu manyan manzanni nalaha suka same ta khairan muhassada manzo Allah shine mafificin abin tarawa halalan Allah khairan muhashshada annabi shine mafificin mafi albarkar abin tarawa falalan Allah sallallahu alaihi wasallam kazaka karamatun shi karka dauka annabawa ne kai ko manzanni kazaka karamatun haka nan ma karamomi
li ahli wilayati kama abota walitta wa minhu daga manzon Allah ne unilu ma unilu aka sama musu abin da aka sama musu ko suka samu abin da suka samu li yuhmada don su zama hammaduna don su gode wa Allah Allah ya musu haka ne don su gode Allah shi yasa karama ba wai wani abu ne wanda wai wali zai ga dama yayi kamar yadda muke zato kai kawai ya dauka in an ce wali ne kawai da ya ga dama sai ya karama a yanayi ne ke bujiro musu in yanayi ya bujiro to shi kenan sai abin da zai faru ya faru shi ma sai ya gani amma ba wai ra'ayinsa ba ne shi ne kayan da muka kawo wasu bayan Allah mazaje guda biyu na Allah suna tafiya sai yara suna wasan jifa sai suka jifa daya suna dutsen na sauka a kan sai yaro ya faɗi ya mutu sai dan uwan sai ci haba a karin kalla yanzu saboda Allah yaro karami da bai san komai dan ya jefe ku sai kawai har ai ta sanar ji akan shi ya mutu sai ce kai yanzu kana gani zai yi ta sanar ji akan wani ko babba ne balle yaro yace ashe duk da yadda muke ma baka sanni ba yace ainihin yanzu na kai matsayin da Allah yana kishi na ko ɗana ne na ɗauka yi min fitsari sai Allah ya taɓa shi ko da jariri ne wallahi saboda jikina ba nawa bane na riga na sallama wa Allah duk wanda ya taɓa shi to san ya taɓa saboda haka wannan ba laifi na bane in suka kai irin wannan zaki ba sa mu'amala da kowa ba sa son yin mu'amala da kowa dan kada wani abu ya faru koya ba wai karama wai yake jira ta a koya suka motsa ta shi kenan sai halara ta yi motsi to da zuciyar su tana can koya ta ɗan shiga damuwa to halara ta sani sai ta aiwatar da abin da take so shi yasa ake jin tsoron taɓa wanda Allah ya yarda da shi ko baya so sai wani abu ya faru Allah ya kiyaye to haka karamomin waliyai ma banda na annaba waliye suna da karamomi iri iri iri iri akwai waɗanda ke karamomi su suna tasarrufi a kan sha'anin abin da ya shafi ruwa ko da ke mun zo bayani akan wannan duk mai a ya bagu sai ce ya makagin halitta ya kafi ya ne isar wa bayi abin da ya dame su bijahi nabiyina ina roƙonka dan alfarmar annabinmu litarzuqu baidan Allah ka arzuta wannan bawa hamilul ismi ma yabumu duk abin da yake nema duniya da lahira wa turshida kuma ka shiryar da shi ka shiryar da almajiran shi litafiya anna kuma Allah ka isar da barin mu waqtina kuma ka kiyaye mu addahara har abada kullun kullun ka kiyaye mu sayyidi shugabana jami'a shururin dukkan sharori karkadaita waɗanda hakika ka hukunta su akan mu wa ayyida kuma ka karfafa su wato alurar da nan wannan addu'a da shi yoyi akwai kaddara iri iri akwai kaddarar da in ta zo an yi addu'a akan canza akwai kaddarar da an yi sadaka akan canza amma akwai kaddarar da ba a canza to amma in addu'an nan ta shehu da yayi to sai bala'i sai ya faru ya wuce baka san ya faru saboda an kaddara za a yi maka dole kuma sai an ba za a canza ba saboda an rubuta cikin akwai alluna guda biyu na Allah akwai lawul mahawi akwai lawul isfat to abinda aka rubuta shi a lawul mahawi shine ma nan yamhulla ma sha'u wa yusabbit wa inda ummul kitab to abin da aka zo da cikin lawul mawi sadaka wannan in kai sai a canza in kai wasu abubuwa na ibadu sai a canza amma shi lawul isbat ba a canza sai dai abin ya faru yan uwanka da abokan arziki su kuka sai baka san ya faru sai kai abin ya faru amma sai zaka rarrashe su saboda lutfi na Allah shi da abdulkadir jiyar jallan ya taɓa gani a lauhul mahfuz almajirinsa wanda zai gaje shi zai yi zina da mata saba'in a rayuwar shi sai shi da abdulkadir ya ce ya ubangiji na karanta a lauhul mahfuz wannan khalifa ta ne kuma gashi gashi gashi gashi shine warisi na gashi abin da na kaddara ta abu a kai ina roƙonka Allah a canza sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun riga mun rubuta sai ce to ya rabbi fasrihu bin nawm a mai da shi bacci sai da ya mafarki ya kwanta da mata saba'in aka ɗauki to haka abubuwa yake tafiya akwai biya a wasu sa in kaga abu ya faru kana ƙarƙashin shehu kaga wani abu ya faru to ka gode Allah abin da zai faru ya faru ba yanda za a yi wani abu mummuna ya samu almajirin shi Ibrahim ya riga ya tattara komai ya riga ya gyara komai yanda kuma ya gyara a nan a can ma ya gama gyara kawai jira ake muje kawai alhamdulillah wa mudda sifati sai ya Allah ka shayar da sufofina kai wa sufofina madadi min sifatika daga cikin sufofinka Allah ka sifatar da sufofina sufofinka ka shayar da sufofina sufofinka wannan babban magana sarmadan kuma abun ba a nan ba ba sarmadan fitir eh fitir sufofi na ka shayar da su daga sufofinka wa kam min li'irfani ya Allah ka cika ilimi na na ma'arifa ilimi na na hakika wa ilmi kuma ilimi na na shari'a wa sajjida Allah ka mai da ni mutahakkiko yani ka sa in zama wato majzuri saliki ka sa in zama majzuri saliki kar in zama saliki zalla kar in zama majzuri zalla shine ma'anan wakallin ni irfani ka cika ilimi na na hakika wa ilimi da ilimi na na shari'a wa saddida ka katartar da ni ka daidaita ni yani duk abin da zai zo min daga Allah kada in zama a rudani kai ka lura shi zai mai kira mun mun mun sai ka ce ba maye nayi ba ko ba jazba nayi ba ha ina sana na gaya muku ina cikin hankali na dan ilmin yin da shi yake in wani wani za ka ga an tana wani shi ka auzu da yaushe aka yi su ai ina cikin hali ne amma shi zai ce maka a war tsakin shi baya yin maye yana yin maye kuma a cikin war tsaka eh war tsaka shi kuma a cikin maye radiyallahu anhu shehu bugagge ne amma me wartsakar da wartsakaku ka taba ganin mutum ya sha giya ya bugu amma yana daidaita wanda ba su sha ba ka taba gani to sai shehu shi ne bugagge amma ko me natsar da wartsakaku sai muka sha koyo amma duk kawai da zai ka kai da Allah na su me ka sha zauna wuri da to haka al'amarin yake radiyallahu ta'ala anhu wa tufsiru ne sai ce Allah ka bude idan zuciya ta ka gane da dan kowane mutum ido hudu ne da shi akwai ido na ka akwai idan zuciya duk wanda idan zuciyarsa bai bude ba sai makawo ne Eh, shi ne hausa suke ta gane ba kan matar sarki amma bata gan shi ba wai da da ido da ta gani to shi ne irin wannan komai ka duba kai ta hayaniya baka san abin da ka gani ba
wal muntamina Allah shi ya ce Allah ka ganar da ni ka ganar da wanda suka jingina li hizbina ga ɗariƙanmu da faizanmu manahija haqqil haqqi kamar an ce shehu me za a ganar da ku shehu shehu ce manahi da haƙƙin haƙƙi tafarkin gaskiyar gaskiya ba gaskiya ɗaya ba Eh, sauran amma musulmi akan gaskiya suke mu kuma akan gaskiyar gaskiya muke shine manahi da haƙƙin haƙƙi tafarkin gaskiyar gaskiya daharan har abada mu'abbada wato daren tsawon zamani mu'abbada wanda yake har abada mu zama da'ima kan daidai nake kuma ala basiratin ba kan shakka ba ka sa akwai wanda yake kan daidai amma yana shakka akwai wanda yana kan daidai amma bai sani ba to shi yace mu Allah ka sa mu zama akan daidai ko muna sana akan daidai ne wa tahdiyana ya Allah ka shirye da mu nahajar rashadi tabarki na shari'a a'immatan Allah ka sa mu zama shugabanni li ahli taqa gama abota tsoron Allah din da aka ce ga masu tsoron Allah to mu zama mu ne shugabannin su a kowace ƙasa an an ce zuwa zuwa dai ne masu tsoron Allah to za ce wane ne shugaban za ga almajirin shi Ibrahim haka abin yake kuma titir har abada duk inda aka samu masu tsoron Allah to addu'a shi ta riga ta karɓi kuma wannan addu'a tana da ma'ana tana da zurfi tana da wani abu sosai sai mutum ya shiga Qur'ani zai ƙara gane wata aluna lil muttaqina ayyamata kwarai da gaske Hmm. akwai magana mun zo bayani a kai za mu yi shi insha Allah wal fawzi mu zama shugabannin rabautattu duk wani mai rabo mu zama mu ne shugabanninsa jundan mu zama rindina mujannada ababen karfafa ko ko mu zama jama'a jundan mu zama jama'a mu jannada waɗanda kansu yi ta haɗe ko kuma jundan mu zama rindina mu jannada ababen karfafawa duk ɗaya ne in ka ce jundan mu zama jama'a mu jannada waɗanda kansu yi ta haɗe ka lura da almajiran shi duk bala'in da zai taso kai a haɗe za ku ga sarki ce a kai wani da wani ba a shiri amma sai ga an haɗu kuma an gaje ta an zauna wuri ɗaya ana ta labari saboda addu'a shehu ba za su watse ba in ko kaga an watse an ki a haɗe to sai ya bi shehu labudda in dai ɗaya da shehu a zuciya shi ɗayan ma da shehu a zuciya shi to komai rikicin su wallahi a haɗe su shi yasa in ka shiga ma ka ji kunya gara ma ka fita ka rabu da su kurum ba a shiga kowane irin rikici da ya gani a ƙarƙashin faila ka zama ala basiratin kake ba ruwanka da duk wani abu da yake ji a ce wani kaza wani ya ce kaza wani ba ruwanka da wannan kawai saboda wannan addu'a da shi wata ja'alina lumuttaqina a'immata li ahli taqwa wal fawz jindan mujannada mu zama jama'a waɗanda kansu yake a haɗe sabanin jama'a shehu ko ya aka samu matsala to hakka shakka shama su yi sai ai tarkici ai ta bala'i ai ta- amma waɗannan jama'a sai dai abin yana zuciya daban amma da an haɗu kuma shikenan za a zazzauna kuma shikenan ba za ka gane ba saboda jindan mujannada shi ma nan sabanin dan sunnatullahi ne kuma walan tajidu sunnatullahi tabdila shi ne kawai ba da wannan ma duk ba za a yi haka ba. saboda duk jama'ar da suka kafu irin kafuwar da shehu yayi wa almajiransa akan san annabi ba a faɗa ko da abokinka ne in ka ga kuna yawan rikici to ka tsaya ka nutsu da kyau za ga wani abu ne daban kun shigar da wani abu na duniya shi yasa matuƙar duniya ta shiga alaƙa tsakaninku to za a fata kar ka yadda wani abu na duniya dinga nan ko bashi kake nema je ka wurin wani abokinka ciku ma ko ciku di ka ranci bashi ya wani abu ya faru abin da za a amma karka yadda ka saba da karɓar kuɗi a wurin ɗan uwanka wannan saboda ya Allah sai abin ya taɓa zuciya shi sai a zo kuma ana sabani ba kyau haka in kuma kai ne za ka bayar to ka riƙa bayarwa kyauta Eh, kar kuma ka ringa rena ce wanda ya cika cin bashi a'a kar ka manta masoyin Allah ne masoyin annabi ne da'ira ɗaya kuka haɗu ya zo da damuwa ba shi kawai in ma bashin ne ba shi in ma bai iya biya ba dai a hankali dai ya biya har shehu tijjar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗo ta babban magana radiyallahu ta'ala anhu yake cewa idan kuna bin mutum bashi idan kuna bin mutum bashi kuka lura ba zai iya biya ba ku kira shi koda ba musulmi ba ku ce wa na bashin nan da nake binka nawa ne yake kaza ne a ce to mun tsale mun ban maka saboda annabi muhammad ne shi bai magana ku ce masa ka gane annabi Muhammadin da kike magana yake sai to shi ne ya koya mana haka ya ce in muna bin mutum bashi ba zai iya biya ba mu kyale mai saboda ka je mun dan maka saboda shi to haka ake yin rayuwa to haka dan uwanka almajiri ne sai ga masa wani na ban ma kudin nan saboda shi Ibrahim ta je karshe
salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar Ubangiji alaman ta tabbata bisa wanda jami'ul wara dukkan halitta Allah baki daya tamaddihi suka ɗaukaka da shi was sahabi da sahabbansa wal ali hamada to anan dai ali ya fito dama mun fassara alu alu alu alu kaza to yau gashi ce wal alu ahmada eh mana hadratul wilayati ce wal alu ahmada to masha Allah wannan shine haka kadrihi yan gidaril azim karshen buliti kenan to yanda muka ce zamu dinga tafiyar da karatu yanzu kenan zamu dinga janyo baitukan harafi tun daga farko mu sauke sai mu sai mu karasa wancan da muka ɗauko ƙarshen suratul fatin da muke kai mun fasara cewa ita fatiha baki ɗaya tana cikin la ilaha illallah ne muhammad rasulullahi kuma baki ɗaya suratul fatin tana cikin muhammad rasulullahi shi ita fatiha a cikin ta ake samun huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin suratul fatin kuma a cikin ta ne ake samun as-sayyidu al-fati al-khatim an-nasir al-hadi to saboda haka huwiyyan nan ita huwa al-awwal din wannan huwa din nan shine i bayyana akan sayyidu huwiya ita ta yi tajalli akan siyada huwa din nan na farko ne huwa al-awwal shine ya bayyana akan sayyidu sayyidina to al-awwal shi i tajalli a cikin al-fati al-akhir ya tajalli cikin al-khati al-zahir ya tajalli cikin an-nazir al-hadi ya tajalli cikin al-batin ya tajalli cikin al-hadi kenan ko kuma in ka ga dama ka ce sayyidina shi i tajalli cikin muhammadu alfati ya tajalli cikin annabi nuhu alkhatim ya tajalli cikin annabi ibrahim annabir ya tajalli cikin annabi musa alhadi ya tajalli cikin annabi isa saboda haka ka gani ulul azmi shine su su ne shi ko kuma in ka so ka ce sayyidina shi i tajalli cikin sayyida fadima bayan wafatin annabi ita ce ta dauki qurbaniya khilafa baki da saboda sayyidina da ya bayyana a kanta alfati kuma ta tajalli akan sayyidina abubakar siddiq wal khatim ya tajalli akan sayyidina umar al faruq wal nasir ya tajalli cikin sayyidina usman wal hadi ya tajalli cikin sayyidina ali sai ka komai sai an kira shi ko kuma in ka so ka ce sayyidina ya tajalli cikin ruhi wanda Allah ya ce yau ne ko ruhu wal mala'ikatu saffan to sayyidina ne ya tajalli akan shi shi wannan ruhu wanda zai bayyana a kiyama din nan alfati ta jalli cikin mala'ika jibrilu wal khatim yatajalli cikin sayyidina mika'il wal nasir yatajalli cikin israfil wal hadi yatajalli cikin azrail mala'ikan mutuwa ko kuma in ka ga dama ka ce sayyidina shi tajalli cikin qudubul makatumi ko tijani al fatih yatajalli cikin sida abdul qadir jiyani wal khatim yatajalli cikin sayyid akbar ibnu arabi al hatimi an nasir yatajalli cikin aul hasan shazali wal hadi yatajalli cikin murfi ko kuma ka ce sayyidina shi ya tajalli cikin sahibul failat wal fati ya tajalli cikin shehu sunan bai wal khatim ya tajalli cikin sayyidina umar ture wal nasir ya tajalli cikin sayyidi usman jaj wal hadi shi ne sayyidi ali sisi ko kuma idan ka ga dama ka ce sayyidina shi ya tajalli cikin asba al fati ya tajalli cikin azhar wal khatim ya tajalli cikin la'asar wal nasir ya tajalli cikin magariba wal hadi ya tajalli cikin isha'i ko kuma in ka ga dama ka ce sayyidina ya tajalli cikin tauhidi alfati ya tajalli cikin sallah wal khatir ya tajalli cikin zakka wal nasir ya tajalli cikin azumi wal haji ya tajalli cikin haji ko kuma in ka so ka ce sayyidina shi ya tajalli cikin baitul maqdis alfati ya tajalli cikin ka'aba wal khatir ya tajalli cikin madina an nasir ya tajalli a fas wal hadi ya tajalli a kaulaha ko kuma in kaga dama ka ce sayyidina shi ya tajalli cikin hahutu alfati ya tajalli cikin lahutu wal khatir ya tajalli cikin jabarutu wal nasir ya tajalli cikin malakutu wal hadi shi ya tajalli cikin nasutu ko kuma in ka so ka ce sayyidina shi ya tajalli cikin asirin bawa alfati ya tajalli cikin ruhin bawa wal khatir ya tajalli cikin zuciyan bawa wal nasir ya tajalli cikin hankalin bawa wal hadi ya tajalli cikin nafsin bawa ko in ka so ka ce sayyidina shi ya tajalli cikin ɗanɗano alfati ya tajalli cikin shaƙa wal khatim ya tajalli cikin shafa wal nasir ya tajalli cikin ji wal hadi ya tajalli cikin gani ko kuma in ka ga dama ka ce sayyidina shi ya tajalli cikin alihu alfati ya tajalli cikin lamu wal khatim ya tajalli cikin ha'u الناصر يتجلي شكل نون والهادي يتجلي شكل دال أكثر الحمد alfati da khatimin nasir alhadi sayyidina sai ko baka salatul fati kana yi inda zaka ce alhamdulillah kai salatul fati ko in ka ga dama ka ce sayyidina shine ya tajalli cikin babanka alfati ya tajalli cikin mamarka wal khatim ya tajalli cikin matarka wal nasir ya tajalli cikin ƴaƴanka wal hadi ya tajalli cikin ƴan uwanka ko kuma ka ce sayyidina shi tajalli cikin faɗin Allah fa subhanallahi hina tumtuna wa hina tubbihun wa yawma alhamdu fis samawati wal ardi tun daga kan sayyidina Abubakar Siddiq tun daga kan sayyidina Fatima sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar sayyidina Usman har zuwa kan al-Imam Malik al-Imam Shafi Abu Hanifa al-Imam Ahmad bin Hanbal har zuwa kan manyan manyan shehunan nan baki ɗaya su har waɗannan sai ce alu Muhammad akwai alul baiti akwai alu Muhammad alu Muhammad kullu taqiyin duk mai tsoron Allah yana cikin Ali Muhammad shi ne Salmanin na ahalul bai. Sai da tsoron Allah shi. To sai da haka amma a sani akwai ahalul baitin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗi aya a kansu su ne ainihin waɗanda ake nufi. Inna ma yuridu Allah li zuba an kullu fa ahlul bait wa yuridu dayrakum tadhira. To shi ne wanda Imam Nabi ya faɗi wa mata da ahlul bait wal ahmadiyati wa ahlul mahabbatin li hadhihi al fadilati. to su waɗannan su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa usatu ahlul baiti yuslaku bihim maslaka ahli badr yuqalu lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum su jikokin annabi su ne waɗanda aka shigar da su mashigar shahi wato wanda suka halarci badar Allah tabaraka ta'ala ya ce da su ko aikata abin da kuka so na gafarta muku a cikin tafsiri malaman tafsiri bayan Allah suka ce abinda Allah ke nufi da inna Allah gafurun shakur ai gafurun li zunubi ali Muhammad wato mai gafara ne ga zunuban jikokin manzon Allah shakurun mai karban kankanin aiki ne da babbar falala ya godiya ya hasanati da kyawawan ayyukan ali Muhammad sannan ibn arabi ce su ali baitin nan su ne waɗanda Allah tabaraka ta'ala zai shigar da su ranar alkiyama mashigar ahlul badri wanda suka halarci badar Allah tabaraka wataala in mai ishi ibn arabi ce in ka fahimci wannan zaka gano ma'anar waccan ayar wacce aka yi magana baya inna ma yuridu Allahu dinnan dan idan ba a samu haka ba in dai har wuta za ta kona ɗayansu to ba su ɗauki wannan ayar ba in dai har za su shiga wuta to waccan ayar ba ta yi tasiri a kansu ba kenan bai ɗauki da kumsa ɗiran ɗin nan to tsarkakar dama ta bari shiga wuta ne saboda haka labudda ranar alkiyama jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ne sai dai wulakancin duniya in sun saba annabi za su iya haɗuwa da shi sai ka ga mutum da shi jikon annabi amma kuma yana rayuwar shi ya wulakanci saboda bai ya saba annabi kuma akwai abin kiyayewa da yawa samari in sun ji irin wannan mutum ya taso gidansa ana kiran baban Yasidi ko ana cewa baban Sharu to shi kenan da ya ji irin wannan sai ce to ya samu dama taka kowane mahadu abin tsoro ne in aka kira mutum jikan annabi to an sa shi cikin fargaba mu an ba mu daman mu girmama shi shi kuma an sa shi cikin fargaba kamar yadda shi ya ne sun ran da